الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin Nefa da ke nan kwanar shiga unguwar kungiya kungiya a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin tattaunawa cikin ɗaya daga cikin gabbai na addinin musulunci da sunan muhadara ko lacca ko nasiha ko duma ne wani suna da aka ba wannan zama ne a wannan yini mai albarka yini juma'a wanda ya daidai da takwas ga watan takwas watan sha'aban hijira yau na shekara 1446 daidai da bakwai ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 a barkanmu da kasance cikin wannan masallaci kamar yadda sanarwa ta gabata tun daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau kafafen yada bayanai na zamani da masallatai du'a sassanar da wannan zaman da za mu yi a yau cikin hikimar Allah kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa ya kaddara ya nufaci zaman zai yi insha Allah domin wa mata sha'una illa an yi sha'u dukkan abin da kuke so matuƙar bai ga cikin mashiyar Allah ba zai yi ba Allah ta'ala muna gode maka da ka ba mu aran rayuwa da imani da kuma lafiya da lokaci za mu yi amfani da shi cikin irin wannan zama wanda fasako sun haɗu masu alkhairi masu albarka a ƙarƙashin fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tunatar domin tunatarwa kai tsaye tana shafar masu imani Allah ta'ala yi mana albarka babu dogon wata makaddima domin masallacin namu ne da ina tsammanin ba wani dan masallaci na wanda bai sani ba in ma karatu bai kada ba to ce fa ne na kawo kusan kullum sai dai Allah ya kaddara ba mu gari saboda ka babu wata doguwar mukaddima sananne ne ni masallacin sananne ne a wannan gari Allah ta'ala yi mana albarka abinda aka ce za a tattauna a kansu shine ka yi wa kanka da kanka guziri domin gobe alkiyama babu shakka wannan mawdu'i ya dace da irin zamanin da muke ciki yanzu domin irin yawan yawaitar mutuwa da ake ta fuja kuna tare da mutum kun yi sallama da daddare da safe sai ka ji ya mutu ko kun gaisa da safe kafin azhar ka ji cewa ne ya mutu irin wannan mutuwar tana nan da yawa ana yi gida da waje birane da ƙauyuka to irin wannan kullun abin da zai ke zuwa zuciyar mai imani shine yanda ake sanar da wani ya mutu yau waye Allah ni ko kai mu za a sanar da gobe mutu tunda shi ma wanda ya mutu ba wani abu wa Allah wanda kai ba ka yi masa kwana ne da lokaci ya nasa kawai saboda ka wannan wajibi ne ga dukkan mai imani ya ainihin tattalawa kansa abin da zai same shi bayan mutuwa alkai su man dana namsa wa amila lima ba'd al-maut me wayo inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake wa kansa hisabi in nayi kaza me zai biyu baya in nayi kaza me sakamakon sa in na yi kaza yaya dangantakata da Allah yake in na yi kaza mai zan samu bayan na mutu wani shi ne alkhayis al'aƙi mai cikakken hankali wa amina ne ma ba kuma yake yin aiki domin abin da zai faru bayan mutuwa iya aiki don gobensa alkiyama to babu shakka duk mai hankali shi ne ke wannan domin ko ba nassi na aya ko alkur'ani ka san da mutuwa ko ba nassi ko ba wa'azi kasan da mutum tun daga tasowarka zuwa yanzu ba za ka iya lissafa adadin waɗanda suka mutu ba kuma in sun mutu nan ba dawowa duk wanda ya tafi ya tafi kenan kuma a musulunci a imanance mun tabbatar ana tashi bayan mutuwa tunda qur'ani ya zo mana da ayoyi da bayanai kala-kala nau'i-nau'i game da abin da zai faru bayan an mutu akwai rayuwa ta barzak rayuwan kabari suratu a'ama suratul a'ama suratu abasa tana ba mu labari da Allah ta'ala ke cewa qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara sun ma'amata hufa a kabara Allah ce sannan idan kwanansa ya ƙare mu kashe shi mu turo mala'ika ya ɗauran shi sannan fa a kabara hu a ji abin ne shi sun mai za sha'a an shara sannan idan mun so kuma za mu raya shi a gaba wata rayuwar ta gaba abinda zai biyo baya bayan zaman kabari wannan ƙur'ani ya tabbatar da wannan suratul mu'minun nan ma ta zo da bayanai mai shigar wannan Allah ta'ala yake cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata izaman fa kasawna izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika sai ce me lamayitu thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun kaga wannan ayoyi duk suna nuna cewa akwai mutuwa za a mutu sannan kuma za a tashi suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اعتزل وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى kaga mutuwa ta an fahimci wannan bayan nusus ga kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa za a mutu kuma idan an mutu din nan akwai abin da zai biyu baya a nan jarabawa take allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci mutuwa shi Allah da rayuwa sai a fara gabatar da mutuwar ma domin ka sakankance zaka mutu ba abin da zai hana ka mutuwa sai dai kwanaka bai kare ba sannan Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarraba ku a wannan duniya ya sako ku dama domin jarrabawa daga cikin irin abin da zai saka ci jarrabawa shine kai kokarin kyautata aiki wanda yafi kowa kyautata aiki a wannan rayuwa ta duniya to shine ci jarrabawa wanda ya zamto aikin sa iyayi dan Allah da ikhlasi da itiqadi da kyautatawa da yi dan Allah to wannan iya cikin bayan Allahn da suka ci jarrabawa a wannan duniya Allah ta'ala ya samu na cikin su ya ƴan uwa domin fadin musulunci da albarkar musulunci da alkhairin cikin wannan addini sai Allah ta'ala ya bambanta mana ayyukan da yawa kuma nau'i nau'i daban-daban domin kowa ya san gabar da ya rike domin ya samu abin da zai dafa a kansa ya sa ran samun rahamar Allah gubal kiyama aikin ba a mai da shi kwaya ɗaya ko biyu ko uku ba Allah ya halicce mu mabambanta juna ta fiskar halitta ta fiskar ƙarfin imani ta fiskar tattalin arziki ta fiskar lafiyar jiki ta fiskar tsawon rayuwa duk Allah ya bambanta mu a wannan bangarori to domin Allah ta'ala shine masanin kowa da komai sai kuma aikin ya bambanta shi da yawa wanda ba za su karbu ba qul kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wannan ni'ima ce ta Allah wanda ya dace ya zama wajibi kowa daga cikin ya gode masa ayyukan alkhairi suna da yawa kowa ya rike iya inda ya rike kuma ya yi da kyau domin ya samu saran rahamar Allah gobe da abinda zai ƙara fito da wannan magana fili shi ne ku duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne madubi a gare mu na rayuwa da addini ba dukkansu Allah ya yi su a layi ɗaya ba a ce layin alkur'ani wajen haddasa ko layin hadisai wajen kiyaye su ko layin fita yaƙi ba dare ba rana ko layin sadakar da dukiya ba ci ba gani to duka ba su zamto kowanne ya yi fice a kowane bangare ba akwai waɗanda suka yi fice wajen haddar alkur'ani kamar irin su ubayu bin ka'ab ubayu bin ka'ab Allah ya kare da shi ubayu wata rana iya zaune sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubai ya ce labbai ko sa'adika ya rasulun ya ce ubangiji ya ce ka karanta mun surutul bayyana Allah ne ya ce ubai ya karanta alkur'ani daga jin wannan aiko ba ce ma alaran ba ne alaran ba tunda har Allah zai yi sako a ce karanta qur'ani shi ubayyu ba karatun bane ya bashi dadi sai yake cewa manzan Allah sammanin layar rasulallah yanzu Allah ya kira yi sunana yanzu Allah ya ce ubayu ya ce na'am Allah ya ce ubayu ya kama kuka kawai to akwai irin waɗannan a cikin sahabbai wanda ƙur'ani Allah ya riga ya ba su shi irin su Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud wata rana manzan Allah ya ce da shi ikra alayya alquran dan Mas'ud karanta mu qur'ani sai ce wa kaifa aqra alayka wa alayka uzi yace ya zan karanta ma qur'ani ya rasul kuma kai aka saukar qur'ani ce a inni inni uhibbu an asma'ahu min ghayb yace ni ina son da ji wani na iya karanta alqur'ani haka manzon Allah yace yace ina son da ji wani na iya karanta alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yace sai na fara karatu daga farkon suratul nisa iya ta karatu iya ta karatu sai da je kan ayar da Allah ta'ala yake cewa fakaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida sai ce hasbuka al'an hasbuka al'an tsaya dakata dakata ya isa tsaya anan dan mas'ud yace da ya waiwaya ga manzon Allah fa iza ainahu tazrifa sai ga idanuwansa suna zubda hawaye domin ya ji lokacin da Allah ke magana game da me ya tanadar domin ya sami alkiyama a cikin kintsi da shi akwai waɗanda suka fice wajen ɗauko dukiya da aiki da ita irin sai na abokan radiyallahu anhu irin su usman bin affan irin su abdurrahman bin sayyidina abokan radiyallahu anhu manzon Allah sai da yake cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar yace duk duniya ba dukiyar wanda ta amfanar da ni kamar duke sai na abokan da ba haka ma'aikin Allah ya faɗa hadisi da inganci in dai dukiya ce a duniya to ba duke da ta amfani ne kamar duke sai na abokan sai yake cewa ya rasulullah inna ma ana wa ma amliku milka ya rasulullah yace manzon Allah da ni da abin da na mallaka duk naka ne ya ce ga Usman dan Affan radiyallahu anhu manzon Allah ya shelanta a fito yaki sai na usman ya tanaji raƙuma ɗari da labtun raƙuma shimfiɗinsu da guzirin mahawan sannan kuma kowane mahayin raƙumi sai da usman ya bar abin da zai bari a gidansa ya zo ya ce manzan Allah ga wannan fi sabi da la'aji a yi wa Allah yi manzan Allah ya ji daɗi ya ji daɗi ya karɓi wannan dukiya ya yi addu'a ya yi addu'a jin daɗin addu'ar da manzan Allah yi sai usman ya ƙara ƙaro ɗari ya sake bayarwa manzan Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a usman ya ƙara ƙaro ɗari sai da ya ba da raƙumi guda ɗari da lamtun raƙumin da guzirin mahawar raƙumi manzan Allah ke cewa ma balu ma fa'ala usman ba da ne ya ce usman daga yau ba abin da za ka aikata ya ma ci ka kasa samun aljanna duk abin da ka yi wa Allah to ba za ka kasa ga aljanna me ya jawo masa wannan dukiya ya yi wa kansa tanajin mi gobe alkiyama ga shi goma usman din akwai lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wata rijiya da ake ce mata bi'irin ruma bi'irin ruma tana ƙarƙashin mallakar kafirai ne rijiyar to musulmai suna amfanuwa da ita sai kafiran su hana musulmin iban wannan ruwa su takura ko su sa tsada da sauransu sai mazan ala ya tuntube su za su siyar suka ce za su siyar amma tsada zan siyar mazan ala yake cewa wa zai sai wannan rijiyar falahul janna wa zai sai wannan rijiyar ya mallaka wa musulmai ni kuma na masa alkawarin aljanna gobe alkiyama sai na usman ce ha ana ya rasulullah gani usman ya ji aka dinga dauko buhunan kudi duk abin da suka faɗa sai da aka biya su iyaka abin da suka yanka manzon Allah ce kai kuma na ma alkawarin aljanna gobe alkiyama in ba dan yayi wannan tanajin ba zai samu wannan aljanna wannan ba ba zai samu akwai abu talha al'ansari Allah ya ƙara yadda da shi wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi baku da manzan Allah ya yi baku sai ya aika gidansa a nemo abincin da za a ba baku ta inda za ka sani duk irin yanayin da kasance kanka a ciki ka ƙara yi wa Allah godiya abinda ake bukata da kai kawai manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ya yi bako aka tura gidansa a nemo abin da za a biya bakon aka rasa kunu a ɗan kofin da za a biya bako aka rasa ko ba irin gidanka ba ne mai mata ɗaya kamar basu manzan Allah mata tara ne a gida tara aka yi kuma ga Allah ya basu a kowace hida aka ji ɗakinta aka ce manzan Allah ya ce idan da wani abu aka za a biya bako da ce wani abu ko babu ne dan aika ya zo ce ya rasu na zagaye duka ɗakunan iyayen da na mobile sun ce babu abin da za a biya bako a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa to sahabbai ga kunan wane ne zai sauki wannan bakon na falahul janna saukar bako za ka yi manzan Allah ce lalace ma aljanna abu tala al'ansari ya ce ha ana ya rasulullah maza ala gani bakon zan sauke shi ya rasulullah shi ma kuma confidence zai irin nasa bai da abin da ya tabbatar akwai abin da zai ta sauke baba amma da ya ji labarin aljanna sai shi gashi zai yi ya ɗau bako suka je gidansa ya kirawo matarsa ya ce ke baiwar allah ta ce na'am ya ce akirimi daifi rasulullah wannan bakon manzan Allah ne ke girmama shi ba bakona ba ne ya fi ƙarfi na bakon manzan Allah ne duk wata gwaninta ta abinci da liyafa ki masa sai da ke cewa ya mai gida wallahi yau mu ma a gidan nan fadari da kai babu rabonmu na abinci abin da ya rage a gidan na abincin yara kana da yare illa kutu subiya amma ni da kai duk yau ba mu da kwana abinci a gidan nan domin babu dan abin da ya rage kawai yara aka dafa wasu ya ce akwai abincin yaran ko ta ce iya akwai sai ce ta falawimihi ki musu dabara su yi bacci kina jansu kamar abincin biyu nuna ba kamar za ki ɗauko ki raba kina ta jansu dai har su yi bacci idan sun yi bacci sai ki ɗauko abincin nan sai ki kawo gabanmu ni da bakon ki aji sai ki kashe fitilar ɗakin sai mu yi kamar muna cin abincin da bakon amma mu haƙura kar musu mi yarda manzan albakon manzan Allah ya ce kuci wannan matar da yake yar arziki irin albarka ce haka ta yi in matar ka ce ba a kan bakon zan hana ciki na har na ƙibewa yaran ai wallahi baka isa ba to ina ba irin ki bace ita aljinda take nema ta ji maganar da mijinta ya faɗa mata kuma ta yadda ta yi duk abin da mijinta ya faɗa mata abinci ya zo bako ya ci abinci ya ɗauka da su yake ci suka suka ici suka kwana da yunwa ‘ya'yan suka kwana da yunwa duk akan ya ji labarin aljanna akan so yake yi tanajin wannan aikin domin gobe sa alƙiyama da asuba suna zuwa masallaci da manzan Allah ya gansu sun taho da bakon da abu ɗalha sai manzan Allah yake barbishi yake dariya har Allah ya masa wahayin abin da ya faru manzon Allah da ganin su yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulana albari Allah da kansa iya jinjina akan abin da kai da matar wuce jiya ai ba karamin imani ba zai wani ba karamin imani ba har ma malamai suke cewa daga cikin sababin nuzul na saukar waccan aya cikin suratul hash da Allah ta'ala yake cewa la zai tabu darul iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yunqisiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas al-isa shine ka fifita buƙatar wani akan ta ba wai normal sadaka ko kyauta bane a'a kana da buƙatar kuma abin shikenan ka danne taka buƙatar ka biya dan uwanka wannan sai mutanen Madina su Allah ya yabe su da wannan sifa yusiruna ala anfusihim suna fifita buƙatar wani akan tausu duk da su din ma suna cikin buƙatar sai Allah ya ce man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya yi wa kansa ƙwauro ya hana kansa don buƙatar ɗan uwansa ta biya to babu shakka wannan iya cikin masu samun babban rabo shi ne aljanna Allah ya samu da ci to ya ƴan uwa wannan misalai ne daga cikin irin abin da yake faruwa game da irin yadda sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa irin damar da Allah ya bashi yake tanajin gobe alkiyama da wannan damar akwai wanda suka yi fice wajen yaƙi da jarumta da juriya irinsu sai na aliyu radiyallahu anhu irinsu hamza bin abdul mutalib irinsu khalid bin wali irinsu sa'ad bin abi waqqas wannan sun yi fice wajen gwagwarmaya da kafirai wajen yaƙi sun yi fice wajen gumurzu da arna su yarda su mutu domin sun san wannan mutuwar bayan ta aljanna ce Khalid bin Walid an ce lokacin da ajalinsa ya zai mutu sai yake kuka a gidansa yake cewa ba wata kura wanda ta tirnike ga kafirai a ciki wanda ban kula cikin ta an ce a jikinsa ba wata gaba da za ka duba ba ga sukan kibiya ko tsara da takobi a jikinsa amma ce gashi yau zan yi mutuwa irin mutuwar majalai yake kuka da idansa duk jikinsa ba inda bai samu gaba da yi tabo a jikinsa ba domin irin gwagwarmayar da aka yi wajen tsaye da kalmar Allah to kaga wannan ya sani kuma iya jin zafi yasa Allah cikin suratul nisa yake cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in kun kasance in an harbe ku in an soke ku da mashi ko kibiya kuna jin raɗaɗi da zafi to fa inna hum ya'lamun su ma kafira suna ji ai su ma ba cikin karfe gare su ba in an soka ko an sara suna jin zafi suna ji sai Allah ya ce amma ku kuna da bambanci da su wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna da tsammanin wani abu a gun Allah abinda su ba su da wannan tsammani yasa duk abin da kai a matsayinka na musulmi ba asara kai ba inda kana da imani babu asara duk abin da kai dan Allah to zaka sa ran samun sa gobe alkiyama yasa dukkan mu ya ƴan uwa mu waiwaya baya me kowa ya shuka wa kansa na alkai domin koda a yanzu nan Allah ya turo mala'ikun karɓar rai sun karɓe ka wannan abin da ka aikata ka sa ran samun rahamar Allah kan su kuma riya wannan in kayi ka ƙara in ba ka yi ba to rana ba ta faɗa ba duk talaucinka duk iliminka duk kuɗinka kowa akwai ɓangaren da Allah ta'ala ya hori masa yasa cikin maganganun a mutanen ƙaruna da shi wanda Allah haka yi to mana yake cewa وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله ke cewa wabtagi fima aka fima ataka Allahu daral akhirah ka nema ka nema duk abin da Allah ya baka inji Allah to ka nemi lahira da shi shine kai wa kanka tanajin gobe alkiyama in ilimi ne to ka san hanyar da za ka bi da iliminka wajen talajin me zai faru gobe alkiyama in dukiya Allah ya baka kai wa kanka tsari da tattali da tanaji a wannan dukiya taka ka shuka wani abu don ka girbe shi gobe da in mulki Allah ya baka ka yi ƙoƙarin tabbatar da adalci da gaskiya da kyautatawa domin ka yi binnan wannan aiki ka tashi gobe da kiyama kana ganin sa dukkanmu nan ba wani wanda Allah bai ba shi aran dama ba dukkanmu nan Allah ya ba mu dama ya baka dama ta lafiya ya baka dama ta kai musulmi ne in ma baka da kudin in ma baka da ilimin in ma kai ba shugaban bane to ka tashi ka dinga sallar dare ma ka tashi ka dinga karanta alqur'ani ka san ban ban ba da kudi ba kaga an gane ko ba da kudi ba yayi daidai wani sahabi wata mace ta zo ce manzo Allah aure ni in kana da bukatun aure na sai ya ce a a ai manzo Allah bai bata amsa ba ka yayi shiru sai wani sahabi ya tashi manzo Allah ina so ni zawujniya illam takun illam takun lak biha haja manzala ina so ne ka aura min ita in baka da bukata sai ce je ka nemo sadaki wannan sahabi ya tafi neman sadaki inda ji labarin ana ɗaukar ko da goyi ji a ce ya cika babu dama inda ji labarin saran ice ji a ce babu duk inda ji labarin da goyi ji a ce babu duk inda ya san zai aiki da ƙarfinsa ya samu wani abin da zai kawo ayi sadaki ya rasa ya zo ya samu maza da ciyarwa suna na ji wallahi ban samu ba ya cika koma da yi ya koma ya zagaya ya zagaya bai samu ba sai mazan Allah ya ce to hal inda ka shay'un min alquran hal ma aka shay'un min alquran akwai wani abu da ka da ce na qur'ani ja wani akwai kaga ai talauci baya hana karatun alqurani ja sai mazan Allah ce na aurar ma ita bisa abin da ka hada shi da alqurani shine sadaki kaga shi baiwarsa da falalarsa da inda zai samu aljanna Allah bai sa alayan kudi ko mulki ba sai sa alayan karanta Qur'ani ita kuma matar ita ma take ta murna me yasa take murna tace ita ai ba ya mace da ta samu sadaki irin nata ko akwai bismillahir rahmanir rahim wanda wasu malamai sun samu kilafa cewa aya ce ta Qur'ani ko ba aya bace ta Qur'ani ba a wannan fagen muke ba ita kadai idan ka faɗa yanzu na kace bismillahir rahmanir rahim manzon Allah ya tabbatar za a rubuta ma hasana guda 19 kuma kowace hasana guda daya da zaka tara kudin duniya daga lokacin annabi Adamu zuwa yau za su yi da hasana guda daya idan kace bismillahir rahmanir rahim hasana guda 19 tunda yace man qara harfan min kitabillahi falahu hasana fa hasana bi ashri amsalha kaga ashe ƙwar'ani iya cikin tijaratan lantahu kasuwancin da babu faduwa da babu asara a cikinsa to saboda ka in baka layin masu kudi in baka layin masu ilimi in baka layin masu mulki to lafiyar da Allah ya baka sai ka nemi lahira da ita wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah idan kodago zaka yi kai amana kai gaskiya idan leburanci za ka yi ka yi amana ka yi gaskiya wannan ita ce hanyar ka ta tafiya aljanna kar kullum idan ka yi dinga ɗagawa iya kallon wa'ansu wanda ba ka yi ba sai shi ɗan ya rinjaye ka sai shi ɗan ya yi amfani da talaucin ka yi halakar da kai so daga wajibi ne mu dinga tintin irin wannan ayoyi wa ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min duniya kada ka manta rabanka a duniyance duk inda ake zuwa a nema a samu kaje ka nema duk inda ake tafiya domin asiri ya rufu kaje ka nemo sannan wa ahsin kama ahsanallahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kana jihu kaji ka kyautata Allah ya ce yan uwanka danginka babbanninka ummominka kawunanka abokanka malamanka makotanka to Allah ya ce ka kyautata musu wannan Allah ne ke umartarka duk abin da Allah ya hore ma kyautata musu ai daga cikin haƙƙi ma da Allah ta'ala yake faɗa cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ya ce wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahib bil jambi wa ibn sabili sai ya ce wa ma malakat aymanu duk waɗannan akwai hukuk wanda zaka sauke nasu wanda Allah ya dora maka amma yanzu ba ma zancen makota ba ko abokai ko dangi akwai wanda yan uwansu ma yan uwa in na ce ɗan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya akwai wanda baya shi da dukiyar da Allah ya wa ɗan uwansa suna nan da yawa a cikin mutane suna nan da yawa ɗan uwa ne wanda in ta yi wani juyin ma kamar da sai gaje ka don wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi in ka mutu ‘ya'yanka in sun kai 500 in dai ba ɗa namiji a ciki zai iya gadon ka zai gaje ka ɗa namiji shi ne ke tankare kaka da ɗan uwa na ba zai zama su gado ba amma ‘ya'yanka mata ko sun kai dubu in dai ‘ya'ya ne mata zai yan in ka faɗi ka mutu ɗan uwanka sai ya gaje ka sai ya ci wani ba dukiyarka to wanda Allah ya wannan tsarin tsakaninka da shi to me ke gare ka har in Allah ya baka dama ba za ka fita masa kuma wannan dan uwan haka Allah ya kaddara ba wanda ya zaɓi ya ce wa na zaɓuwa ne ya zama ƙari na a'a yadda ka ganka a duniya haka shi a duniya yadda haka ka zo shi ma haka ya zo ba wanda ya sai zaɓa kansa ɗan uwa ko iyaye ko ƴaƴa haka Allah ya zaɓa muku maka to ta har tun da Allah ne ya wannan tsarin da kansa to zaman ka lafiya ka bi tsarin da Allah ya yasa domin Allah ya ƙara nuna mana wannan gabar tana da muhimmanci a suratul isra sai Allah ta'ala yake cewa wa ati zal qurba haqqahu wa bin sabil wala tubadhir tabdhira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu lirabbihi kafura Allah ke cewa ati zal qurba haqqahu dan uwanka ma'abota zumunci ma'abota kusanci naka to Allah ta'ala ya ce suna da haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa atizal qurba haqqahu wal miskin bayan dan uwanka wanda kuke da alaka da shi ta jini da yan uwantaka Allah ya kira abin da zaka ba shi haƙƙi ne haƙƙi ne ce ka ba shi shi baya ma cikin layin ihsani haƙƙi ne nasa yi gaba shi an fahimta sai ya ce wa bunus sabil yan tafarki masu neman taimako da agaji har in Allah ya yi ka mai wadata suna da haƙƙi a dukiyar ka su maka ba su sannan sai Allah ya ce wala tubazzir tabazira kar ka yi albazaranci dan Allah ya hore ma dukiya za ka yi aure ko za ka aurar ko an naɗa ka wata hagalare a gane ko ka zo ka dinga kashe kuɗi da baji ba gani ka kashe miliyoyin kuɗi akan abin da in baka yi ba Allah ba zai tambaye ka ba amma ga haƙƙin da yake kanka kuma ka kasa saukewa ga abin da Allah ya ce ka yi ka tsira ka ƙi ka yi ga kuma waccan hanyar da za ka bi ta halaka kuma ita ka bi ka tafi a kanta don duk abin da za ka yi shi out of bukata to ya zama almubazaranci ko abinci ne a dafa a zubar a zubar a juji da bola ko ne kafin lokacin tilibu ne yanzu ba zuba da abinci ko a haka ne mana ko amma da dai kamcin lokacin yar ado da waye an yi samu wadata an zubar da abinci amma yanzu ba a zubar ba ko ana ana zubarwa malima yawwa wala tubazir tabazira ko kai sitira wata ka shekar ba ka sa ta ba alubazranci ne ko kai gidaje ba haya zaka bayar ba ba kyauta zaka bayar ba aro zaka bayar ba ka gina gidaje dan alfahari wani ma ya shekar ba wanda ya koka ciki alubazranci ne ko ka sai abin hawa a ce mutum ɗaya iya da motar hawa sama da goma sha biyar duk motar hawa ne ba ta haya a ci almabazaranci ne to Allah ya ce duk da dukiyar ka ce karkai wannan ka yi abin da iya bukata za ta amfani shi ka wadata iyalanka yan uwanka kanka abokanka aminanka wannan abin da Allah ke so kenan amma ka jirke dukiyar da babu bukatar komai sai alfahari da nunawa ai can ba gidan wane wannan yasta din gaba ɗaya na wane ne ko ba kowa a ciki wani alfasaranci ne ko ka tashi aure ka kashewa mawaki sama da naira miliyan kaza ai ta hidima ana ta alfasaranci to Allah ce karka yi wannan ko za ka aurar da ya ka dinga ɗauko makaɗa da mawaƙa a dinga zubar da kuɗi ana takawa Allah ce karka yi wannan karka yi wannan domin innal mubazzirina kanu ikwana shayatin duk masu irin wannan almubazzarancin Allah ya ce ɗan uwan shedan ne inji Allah a ce duk wanda ga yabi wancan layi na almubazzaranci da watsar da dukiya da taka dukiya da alfahari da dukiya to Allah ya sa masa cewa shi sunansa ɗan uwan shedan kuma Allah ya ce wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi shedan ya kasance game da ubangiji mai butulci ne yadda shi dan yi wa ubangiji butulci to haka ne in Allah ya baka dukiya ka ki taimako ka ki neman lahira da ita to kai wa Allah butulci kai wa Allah butulci a ƴan uwa masu albarka kamar yadda nace Allah ya raba ayyukan ya kasa su da yawa domin kowa daga ciki mai wa kansa talibi a cikin suratul hashr karshe karshen ta Allah ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله كتياكم وإيماني سيبوء آير دكرة ga masu imani nida'ul khas din akwai nida'ul am akwai nida'ul khas a qur'ani idan Allah yace ya ayyuhan nasu to nida'ul am kowa da kwaye ko cikin kira amma in yace ya ayyuhal ladina amanu to nida'ul khas ya kebe wa an su ba ya kira yesu da su yasa abdullah bin abbas yake cewa ya abdullah idza sami'ita ya ayyuhal ladina amanu faqama anna sam'ak ya kai mai imani duk inda ka ji Allah ya ce ya aiwa lalzina amonu a ƙorani to ka nutsu ka saurara akwai ɗayan biyu ko ku yi abu kaza ko kada ku yi abu kaza ana ganewa ko ku yi ko kada ku yi duk inda ka ji ya aiwa lalzina amonu a ƙorani to wanda take haifarwa ya aiwa lalzina amonu ta kulla a wani tanzur nafsun ma kaddamar likar sai malamin lugar suke cewa hunaka aqaful amri ala amri a wannan aya akwai umarni kuma da wani umarnin a kusa da shi umarnin farko ittaqillah ko ko ya ayyuhal ladina amanu taqullah umarnin farko kace ku ji tsoron Allah umarni ne ai kamar ace ma ittaqillah ka ji tsoron Allah kiyaye dokokin sa umarni aka yi ma umarni na gaba sai aka ce wal tanzur nafsun ma wal tanzur nafsun ma qaddamal ligadi kowace rai cikinku ta duba ta game ta ajiye don gobenta don gobenta Allah ya ce ya sa idan kana fahimtar yaren alkur'ani duk inda ƙur'ani yake magana game da alkiyama to magana ce ta cewa ka sakankance wannan al'amarin ya zo kawai rashin bayyanarsa lokacinsa ne bai ba yasa aka cewa kiyama gobe gobe Allah ya kira ta waltanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ranka mai tattala daddan gobe a yau an gane ku a farko suratul nahl sai Allah ya ce ata amrullahi fala tastajil amrullahi anan shine kiyamu sa kiyama ta zo kar ma kai wani gaggawa ta zo ta wuce sai aka kira abin da sigar mazi ma ata amrullah ya ma zo ya wuce kawai da mun yi kini da sakankan cewa ya faru ya wuce kawai to sai Allah ke cewa kowane rai ta duba ta gani me ta tanadar dan gobe ta alkiya yanzu wannan muƙaddara mu yan cikin masallacin nan Allah yake kiɗa bi da mu haliyan kowa ya tashi bayani me ka shuka dan gobe ka alkiya abinda za ka yi don girman Allah abinda za ka yi don sarkin mulkin Allah abinda za ka yi wanda ba ka tsammani ba ka tunanin wani sakamakon duniya a kasa baka tsammani ka yi sam da ranka me kai irin wannan kira da Allah ke wa masu imani kowa ya duba ya ga me ya shuka don gobe alkiyamarsa wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat akwai wani hadisi na hadisin cikin littafin Imam an-Nawawi ya haibi da sharh mazala ke ba da labarin cewa akwai wasu mutane cikin banu isra'il sun yi tafiya suna tafiya sai dare yi musu a hanya da daren yayi kuma sai ga hadiri da iska ya taso suka waiga so gaba gari kusa ba inda za su faki ya sai ga wani kogo na dutse ya suka yi hanzari suka yi ga wannan kowa suka ce ba su yi ganin su faki idan ruwa ya da iska suka tsaya sai fito su fito su yi tafiyansu to suna shiga wannan kogon dutse sai Allah ya turo wani gingime man dutse sai ya zo rufe su Allah ya turo iska da wani katotan dutse ya zo saitin kofar da suka yi ga ya toshe ko kuma ba su yi su ture shi ba ko ba yanzu ba ne lokacin waya a yi waya ce muna daidai ku kaza to ba waya a lokacin ko ba wanda ya ga shiga su ya suke ganin kawai kamar sun yi kamarinsa ne ba tun da bayan da za su yi in sun yi kururuwa da ihu ba mai jinsu ba wanda ya ga kuma lokacin da suka hira ba wanda zai hankalta cewa da mutane a cikin dangun ba wannan tunanin su uku ne sai ɗaya daga cikinsu ya ce to ni ina da shawari shawari na shi ne kowa daga cikinmu ukun nan ya tsaya ya yi tunani ya ga me yayi a rayuwarsa don Allah ya ambaci abin sannan ya roƙi Allah ko Allah zai ba mu an bayyanta kowa ya tuna me yayi don Allah a rayuwarsa ya ambaci wannan aikin da ya sannan ya roƙi Allah suka ce eh duk sun yadda kowa ya ce ya yadda na farko ya ce ya Allah ka san ina da mahaifa guda biyu da mahaifina da mahaifiyata duk suna idan lokacin ba da abinci ya zo ko lokacin wata bukata ta duniya ta zo to ba wanda nake fara gabatarwa sai na gabatar da mahaifa ina da 'ya'ya da mata da 'yan aiki da kowa amma ba wanda nake kula sai na sallami mahaifana sannan zan yi baya yace wata rana da daddare abincin dare na riko abincin dare na zo zan bawa mahaifana sai na samu sun yi baccin gurma har bacci ya ɗauke su to sai nake kyamar na ta da su daga bacin babban so na ta da su ke na ɗan jira daga ko za su sahi da kansu akwashin abincin iya hannuna ba su tashi ba ban tashe su ba nan kuma baya ana jira na ‘ya'yana da matana suna jira na zo sallame su mazo bayan ba ina tsaye na har sai da asuba ta yi sannan suka farka sannan suka ganna a tsaye sannan na ba su abincin da juya ya ce Allah in wannan aikin da na yi na ƙoƙarin kyautata wa mahaifana don kai na yi ya Allah ka ba mu mafita mu fita daga wannan kowa sai dutsen ya ɗan matsa amma ba za su yi fita ba kaga shi wannan ya kai kun yasa ko yawwa sai na biyo tashi ya ce ya Allah ka san ni ka ban aron dama ta dukiya akwai lokacin da nake daukan yan kodago na aiki su man aiki da sallame su akwai lokacin da nau'yan aiki sun man aiki na zo na sallame su akwai mutum ɗaya bai karɓa haƙƙin sabuna na yi ta neman sa ban same shi ba wani abin ya tafi da shi amma ya min aiki ba sallame shi wannan haƙƙi na sai na ware shi a gidi ban kwatsa shi a dukiyata ba ban mai da shi aljihuna ba da na ware shi a gefe sai Allah ya samu kira a ɗan sai wani abu da wannan haƙƙi nasa a juya ya ƙaru ya ƙaru ya ƙaru sai da wannan haƙƙi na ƙodagonsa na yini ɗaya ya haifar da garken raƙuma da shanu da dabbobi da dukiya mara iyaka amma duk da haka Allah ya sa mai basira iya ware wannan dukiyar mara wata rana iya je wannan gun da ya sa waɗannan mutane ƙodago sai wannan mutumin ya zo ya ce alhaji ka gane ni ya ce a wallahi ban gane ka ba wannan sai ce lokaci kaza da kaza da kaza mun taba ma aiki ni ban karbi hankina ba na tafi yace haka ne dama ina neman ka sai ce to na zo ka ban hankina sai ce to alhamdulillah sai ce kaga nan duk raƙuman da suke ɓaran da shanu da dabbobi da komai iyaka daga nan zuwa da dona kare ka kada ka tafi da su sai ce alhaji ba iskili zaka mai ba alhaji ban zo ka iskilin ba kamun iskili ko ka tsokane ne ba haƙƙi na za ka banda ne da sai masara da dangida kudin kodogo ya bai fi abin sai masara ba sai ce a wallahi duk wannan dukiyar ta kace ya ce a a na ce a a wala ta kace ba ta wace ya sa leburori da sanda da waya sau kora wannan dabobi suka tafi da su ya ce Allah in wannan kiyaye dukiyar da na yi wa wannan bawan Allah ban ci ba ban sha ba a cikin dukiyarsa na kiyaye ta Allah dan kai kuma dan samun rahamar ka gobe alkiyama ya Allah ka ba mu mafita a cikin wannan halin da muke ciki sai kogon ya dan matsa amma haka ma ba za su yi fita ba saura na karshe ko na uku shi kuma inda yi bajintarsa wajen kaucewa haramun ne ya ce Allah akwai wata yarinya ‘yar ummansa ce ko ‘yar kawunsa ya ce duk matan duniya ba macen da na ji ina son ta a zuciya ta kamar ita na ce ta ta hanyoyi daban-daban a kan ta yadda mu yi lalata da ita ba ba ta ba ya ba ta kudin ya ba ta kaza ya ba ta kaza a kan ya samu kanta ta iya ta ya ce wata rana sai yau ta matsota gidansu ba abinci ga larura kamar dai yanzu dai lokacin alhaji ahmad bola ta dubu ko ba lokacin muke ba ne a lokacin sa muke yi yawa kamar yanzu da wannan jarabawa take dan ma Allah ya fara zuba mata ruwan sanyi yanzu Allah ya ƙara zuba mata kankara ma Allah ya ƙara mana sauki to ta zo gunshi ta ce na zo ka taimake ni gidan ba abinci muna cikin larura sai ke cewa to aikin san bukata ta gare ki ina kan bukata in dai zaki aminta da bukata ta duk abin da yake so na dukiya ta zama sai ta ce yanzu kai ba za ka taimake dan zumunci ba dan alakar mu da kai sai dan bukatar ka kai na yace aikin sani ta buga ta buga yace wallahi ba zan baki ba sai in kin yadda da bukata ta gare ki ta rasa yadda za ta yi ta ce to shikenan ka biya bukatar taka a kaina kaban abin da na tafi ta sallama ta saduda a nan malamai suke cewa karatu cikin karatu ita ya mace shari'ar musulunci ta hana musulmai su batta tana neman abinci da kanta idan tana da iyaye iyaye su ɗaunawinta duk talaucinsu idan ba ta da iyaye 'yan uwanta su ɗaunawinta idan tana da ‘ya'ya Allah ya mata arzikin ta haihu to ‘ya'yanta su ɗaunauyinta idan ba ta da ‘ya'ya ‘yan uwa da dangi su ɗaunauyinta idan babu wannan al'ummar annabi na kusa da ita su ɗaunauyinta in ba wannan gwamnati a musulunci su ɗaunauyin mace mara aure ta kiyaye mata mutuncinta wajen neman abinci da abin sha da sutura da magani kana bata da fita manzan Allah ke cewa as-sa'i alal armidati kal mujahidu fi sabilillah manzala ce duk mai taimakawa gwagware mata mata marasa aure marasa miji ka taimake su da man shafawa da sabulun wanka da oman wanki da ɗan abinci kake taimakon su to manzala ce daidai matsayinka da miji hadi bisa gidan an gane kuma ruwanka a ce kayi dan kana santa to dama kinta kake yi ka taimake ta kawai dan Allah kawai ka taimake ta duk ma abin da za a faɗa ka taimaka ta an fahimci wannan to wannan bawan Allah da ta sallama ta ce ka yi abin da ka ga dama da ni ka ba ni abin da za ta fi da shi har ya samu dama ta zai yi fasikanci da ita ya je dab da zai kusance ta ya take cewa ittaqilla wala takutul khatima illa bi haqqihi ta ce ka ji tsoron Allah kada ka kusance ni har sai ka biya sadaki na kar ka kusance ni ta mummunar hanya ka kusance ta kyakkyawar hanya ka ba da haƙƙin sadaki na kaure ne faɗin ittaqillaha din nan da ta yi sai ji kamar ya jira akan zuciyarsa sai tsoron Allah ya kama shi sai ji duk buƙatarsa da ita gaba ɗaya ta ji ta baya shi faɗar ittaqillah sai ta kama zuciyarsa sai ce Allah sai na haƙura da aikata wannan lalata kuma na samu dama na samu lokaci kuma na bata duk abin da za ta bukata na abinci da kuma nace tafi ya ce Allah in dan girmanka na bar wannan aikin zurbin bai yi ba in dan girmanka da izzarka na tsoronka nake aikatawa ya Allah ka ba mu mafita ke dutsen ya bangare gaba ɗaya su ga hanyar da su to kaga wannan tun a duniya wal tanzur nafsun ma qaddama ligat kowane rai ya duba me ya aiwatar don irin wannan kuma don gobe tsarkiya akwai wani bawan Allah a wannan zamanin muka rayu da shi a wani gari bawan Allah ne mai mutunci mai ibada mai neman kusanci ga Allah iya tafiya a wani hanya shi kaɗai yake tafiya sai wata mata ta kwalla ihun cewa a zo a taimake ta gobara ta tashi a gidanta irin unguwan nan ce da bawa mutane sosai a ciki shi da zuciya ɗaya ya fada gidan zai kai agajin da zai iya kaiwa ashe ita da wata niyya a ranta ba gobara ba ce ba komai ba ce irin matan nan ne matan banza tana so dole sai ya yi lalata da ita da ya ga hakan lamu hala ga abin ga bukatarta wallahi sai tuna a ƙur'ani Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sai yake karanta wannan ayar ce wallahi ko ya ganye a waje iya tafiya fitowa yayi ta koba jawoyi akai mala'ika ne ya zuro hannu ya fita da shi yace wallahi bai sani ba ko sai ya ganshi iya tafiya saka hanya to kaga lalle ilalla ta kawarsa da imaninsa tun a duniya ta bashi mafita to kai me kake da shi ni me nake da shi wanda in mun mutu za mu saran Allah zai muna kun ga dai tanaji tun a duniya ga ranarsa ga misalansa ko ko yanzu Allah zai iya gwada kai ma wannan ya saka a wani matsi kai baka mutu ba kuma kana gaggawan neman taimakon Allah da me zaka faɗa masa da me zaka nemi Allah ya kama taimakon gaggawa amman yujibul muttaza idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard me kake da shi na aiki me kake da shi na lafazi me kake da shi a bakinka da zaka faɗa wa Allah ya cece ka cikin gaggawa tun ma kafin aje lahira kowa ya waiga baya ya ga me yayi me ya shuka don gobe saniya a akwai Imam al-Bagawi a cikin tafsirinsa ya kawo ta kissa ta Umar bin Khattab Allah ya kare da shi a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da ku gabatar wa kanku na alkhairi to tajiduhu inda Allah za ku same shi nan gaba da Allah gobe duk abin da kai ba duk abin da kai in dai dan Allah kai to iya nan Allah zai mata da jinsa ka same shi gobe har ma ma'aikin Allah yake kwadaitar da mu cewa idan kai sadaka ko kyauta ko wani aikin alkhairi wanda kake ganin kankani ne a idon to Allah zai karbi hidin ga renonsa iya renonsa iya haɓaka shi har ya girma idan ka je kiyama aka nuna ma kai mamaki kace wannan ba aikin ka bane sai Allah ce na karba ne na renar mashi kamar yanda ɗayan ku in yin shuka yake renar shuka har ta girma to haka ne ma wannan karkare na damar da Allah ya baka duk ɗan ƙanƙanin abin da ke hannunka ka ajiye shi don Allah da ikilasi ka yi abin da Allah ya nuna ya sa game da dukiya yake cewa matsalin lalzina yun fi kuna amuwa da ofi sabilillah sai ce ka masali habbatin ambatar saba a sanadi fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yuta'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ya ce misali waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don Allah sai Allah ce kamar sale habba kamar kwaya ce ta gero ko wake ko shinkafa ko dawa ka binna ta a karka shuka ambata saba a sanabila wannan kwaya ɗayan da ta shuka sai ta fito da karmami guda bakwai ta fitar da abin da zai tashi ya bada sakamako ta fitar da tsirrai guda bakwai sai Allah ce fi kulli sumbula mi'atu habba kowace karan zangarniya ɗaya zai bada kwaya ɗari ka ka shuka ɗaya ka samu ɗari bakwai sai Allah kuma ya ce wallahu yudha'ibu liman yasha Allah iya ribanya haka ga wanda yaso sai malamai suka ce imanin ka ne zai sa Allah ya riba ya ribanya mafi 700 kun san kuma wani abu na hikima ta Allah da tsari irin na Allah ban manta da wacce kisa ba za mu je ana jigo yanzu misali a helanta neman taimako za a yi wani abu na alkhairi wani iya da naira miliyan goma sai ɗauko naira miliyan ɗaya a cikin miliyan goma nan sai bayar ya ce ya bayar fi sabilillah nawa ya kasa dukiyarsa goma ko ya ɗauko kashi da ya bayar kai kuma kana da naira dubu goma ita kaɗai Allah ya hore ma sai ka ɗau naira dubu biyar sai ka bayar to abun allah ka miki nan ko kana musu ne eh ka fi shi lada domin shi sai da ya raba dukiyarsa goma ya ba da ɗaya kai kuma nawa ka raba biyu ka raba ka ba da rabi to wannan shine falala da kuma wasi'ul magafira irin ta Allah imanin da me ya ja ka kai wannan shine abin da Allah ke dubawa ba yawan ba kamar yadda yake faɗa ne game da layya lan yanala Allah alhu ma wala ni ma huwa walakin yanalu taqwa minku taqwar Allah yake bukata me naka nawa ka kasa ka bai Allah wani kashi ka bai wa Allah a cikin abin da Allah ya hore ma abin da Allah ke dubawa kenan waccan aya da Allah ta'ala ke cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai imam al-bagawi yace wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi sai ya jawo su almajiransa ya suka tafi makabarta ka san iya daga cikin abin da zai kara ma imani kana zuwa makabarta ziyara an gane ko akai akai musamman kana da kuɗi karkace kana talauci ka tafi dama ka kusa mutuwa ai yawa amma kana da kuɗi ba matsala su tonka a cike aljihunka da akawun a cike ka ce kawai yau makamata zan je ziyara to wani iya ƙara mai imani to wata ranar umar suka tafi ziyara da almajiransa da je makabarta sai ya tsaya sai fesin ɗin kaburbura ya sa su a gaba yake cewa da su a kabaru ma inda ya ce ku kwantattu da kwanan ku ya kare ku riga mu mutuwa labarin da ke gare mu murayayyu sai yake cewa amwalukum kadin kasa umar yake cewa kuma ta tuku jiba ku ƙara tiji dukiyar ku da kuka bari duk arabe diyarukum qad sukkirat gidajen ku da kuka gina duk wasu ne a cikin akwatin su azwajukum qad tazawwajat matan ku duk sun ebi gado sun je sun sake aure akwai abin da ba haka ba ne? haka ne mana duk abin da ka bari yanzu da ne ma ake ce a bari sai an yi arba'in amma yanzu uku ma a dafa-dafa ake wallahi wasu uku ma a kotu suke musu domin kawai abin da ake bukata ne kawai kana mutuwa mai kabari nan da nan a daddatsa shi a kokowa ya jana sai daddatsa shi ne ke ce amwalukum kadin kasa dukiyoyinku da muka bari duk yawansu wallahi an daddasa su kowa ya jaraba sai yace kuma diyarukum qad sukkira gidajen da kuka gina wanda da ɗakin ka da kai sai hajiya ba mai shiga sai ku biyu to yanzu wani katan ne a kwance a ɗakin ban baka shi ba haka ne mana in mota ce da kai sai kai yanzu wani ne a cikin da iya tukawa yace kuma azwajukum qad tadawwajat matan ku duk sun yi aure kuma wani sharrin dukiya ma wallahi in ka mutu sai makiyin ke ci duniyar makiyin ka wallahi yanzu mutumin da yake fata ka mutu ya auri matar ka masoyin ka ne kuma ke kan a tambayar ku nake Allah Allah yake ka mutu ya auri matar ka dan Allah zaka sai cikin laye masoyin ka to za ta ebi kudin gadon ɗaya cikin takwas na abin da ka bari ta sake gado ta sai katuwan katiba ta sai plasma tv da firiji da shita wuta shita duk ta je ta auri kuma wanda yake so ga mata ya auri mata kuma da kudin naka kuma wani bakin ciki wallahi ba lada kuma wallahi tallahi ba lada da za ka mutu ka bar dukiya tun daga ƙasa ta ko sama ka bar ta a gaje ta wallahi baka da lada kuma sai Allah ya tambaye ka ya katara ta kun bai wannan wannan iya cikin haɗari na waɗanda suke tarawa ba sa waiwai mai suke shuka kansu rabonka mai ka shuka wa kanka masallaci nau ka gina islamiyya nau ka gina marayu nau ka taimaka talakawa nau ka tallafawa wannan shi ne abin da Allah dubu amma mai kabar wa magada ba ruwan Allah da wani nasu ne kawai ba wani haƙƙi ga dama tara musu ga gabar wasu an bayyanta can kuma sai umar an ba shi amsa daga sama sai suke cewa akabaru ma inda na mu kuma labarun da ke gare mu mu matattu da muka riga ku tafiya sai suke cewa kullama qaddamna huwa jannah duk abin da muka gabatar muka gabatar dan Allah wallahi mun gaishe in dai mun yi wani aiki a duniya dan Allah muka yi aiki wallahi mun gaishe gashi mun gaishe kullama anfaqnahu rabahana duk abin da muka ciyar dan Allah mun gari basa da Allah ya ce mu ci da ɗaya ba mu 700 mun gari yanzu mun gari kullama dakkarnahu kasarnahu duk abin da muka koye muka yi sebin nasa ba kyauta ba zumunci ba sadaka ba taimako ba kaza kawai sebin kai ka ajiye saka ce wala mun yi asararsa mun yi asararsa haka umar ya hakaito wanda imam al-baggaw ya rubuto cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wancan ayat da na karanta to kun ga in ba ka so ka higa wancan layin na asara da tabka asara to ka yi ƙoƙarin taradarwa da kanka wani abu domin goben kalkiya wal tanzur nafsun ma qaddama lina kowa yayi wa kansa tanaji me yayi dan gobe sankiya me ka shuka me ka ajiye me ka gina yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai a cikin ku waye yafi kaunar dukiyar wani akan tasa yasa bai suke ta mamaki ya rasul ai ba za a samu ba sai ce a'a ai karatun a fili ki gashi duk abin da kai dan Allah ka taimaki wani ka karaya addini ka gina kaza ka gina kaza dan Allah to shi ne naka abin da ka mutu ka bari na dukiya wallahi ba naka bari a yanzu ka ji mutum ya mutu ya barin biliyan ba iyaka amma bai gina wa Allah masallaci da taki biyu ba bai taimaki maraya makocinsa ba bai taimaki wane-wane na kusa da shi ba duk bai taimaka ba bai taimaki kowa ba ya mutu ya bar dukiya ga marayu suna kuka ga mata marasa aure suna kuka ga talakawa ga ƴan uwansa ga dangi duk ba wanda ya taimakawa ya mutu kai ta mamakin abin da ya bari kuma wallahi a banza ba abin da za su yi masa lahira kafin ma wannan ta zo ai kwanaki can lokacin alhaji muhammadu buhari ai an yi abin nan ko an yi canjin kuɗi ana cewa kai kuɗaɗe banki za a daina kafa ai a lokacin allah ya tona wasu asiri ai za a ga mutum da buhun kuɗi da zai ka ɗauka ba da naira dubu biyar amma da aka ce an sa deadline na in ba a kai ba za a ƙi karɓa wallahi a lokacin wa asu mutanen allah ya tona musu asiri ka ji wani ya kai miliyan a talatin da biyar wani ya kai miliyan ishirin wani ya kai miliyan goma sha sai ka ɗauka wallahi ba inda dubu goma to tun kafin irin wannan ranar ta zo a lahira ka ga dukiyar da ka bayi a banzawa sun tafi da ita ba ka zana nan komai to kai wa kanka tanadi gobe da kira wai ana cewa lokaci yayi ni kuma na zo da takarda ba ba ma ɗauko ta ba kuma an ce lokaci yayi ana ganewa to alhamdulillah tunda ita kanta duniyar ila ajalin musamman lokaci ne yake tafiya da mutu don za mu haƙura a nan akwai wata sanarwa mai mahimmanci wanda za mu cike zama mu da ita insha Allah jami'ai da wannan masallaci shugabanni da limamai duk ga sunan muna zaune da su to sun sanar da ni cewa akwai wani gagarumin aiki da aka sa a gaba a wannan masallacin ake so a cimma shi shine masallacin ya mallaki sola wanda za a dinga samu iskar fanka da haske ko da ba wutar lantarki a daina cacin siyarin fetur da gyaran jandarito wanda ita wannan sola kusan zamani ya zo da ita tana da sauki inda an haɗa ta shi kenan ba wani abin da kuma za a bukata to masallacin ya sa wannan bukatar a gabansa kuma da allah da mu ake so mu haɗu mai wannan aiki Allah zai iya yi amma sai ke cewa mu rike wani gun ya rike wani gun ana fahimta to sun yi tanaji sun sanar har akawun suka bude akan wannan issue din akwai akawun number ta masallaci an gane ko ga jama'a rubuce kowa ya dauka a wayarsa me niyyar turawa ta akawun wanda kuma yake da hali zai bada kuɗi to ga liman ga liman ga ladanai ga yan kwamitin masallaci sai nemi ɗaya daga cikinsu ya bayar in kuma harka zai yi ta fi sabilillahi a ɓoye ba wanda ya sani eh Allah da yayi to ga aka wannan ba an gane ko akwai diwanu sirri akwai diwanul alaniya da alaira diwanu sirri shine duk mutanen da suka yi aiki dan Allah daga Allah ya su ba wanda ya sani to wannan aikin yafi kowane aiki daraja gobe daga Allah sai su ba wanda ya sani shine diwanu sirri amma alaniya iya da bangare biyu idan kai dan ayaba to baka da lada idan kuma ka yi don akwai kwaye ka a yi kana da lada amma dai bai kai wancan ba an fahimta iya da kyau a faɗa ka wannan ba kowa ya faɗa ba bankin da jaiz bank ne kuma akawun ne shine jibius nefa masjid kumbiya kumbiya gombe shine akawun ne akawun nan ba gashi nan 0019400725 0019400725 wannan shine number account din dan kasa taimako zai fada account din da za a yi wannan aiki da shi muna kira ga yan uwa kada mu ba wa Allah kunya kunga azumi ne a gaban mu na Ramadan gashi nan kamata yi a ce wannan aiki an yi shi kafin ramadan din har in zai yi a yi shi kafin ramadan a shiga ramadan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali allah ta'ala ya ba mu yi da mu nan da masu kallon mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani duk dai muna tallata al'ummar musulmi wannan aiki in kana da wani a gida ko uban gida ko ɗan uwa mai hali ka tallata masa wannan aiki yayin ka ji irin sakamakon masu gidan allah yanzu nan muka gama karatu saboda ka mi kokarin taimakawa domin wannan aiki ya kammala Allah ta'ala ya ba mu iko ya